الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سعدوا أتكين karatun mu na ilmin balaga wanda ban bushe ne za muna muqaddimat na ilmin balaga karatun da ya wuce mun yi magana akan inda malamai suka bada gudunmuwansu wurin rubuta masail na balagiya wanda muka ce lokacin ba wani sunan ilmin ma'ani ilmin bayani ilmin bade duka suna magana ne akan ilmin bayani kawai mun yi magana akan su sibo wahi da irin abu ubaida farra da sauransu wanda sun ba da gudunmuwansu sosai a wannan ilimin sannan kuma muka duba albarai za mu ga akwai irin malamai wanda su sun yi rubutu ne a kan kan abin da ya fi karkata wurin adabi irin kawun waƙe da sauransu to amma su ma ɗin za mu ga cewa suna tanawul na abubuwa masa'il balakiya sosai sosai kayan irin in muka kalli su irin ya shi'ar na ibni tafasiba in muka kalli irin su muwazana bai na abi tamam wal buhtiri na الموازنة بين أبي تمام والبوتي نا جرداني أبا جرداني عفوا نا الأهميدي إما كدوكو إبن سوء الوساطة بين المتنبي وخصومه وخصومه na Ali bin Abdulaziz al-Jurjani in irin sana'atai na Abi Hilal al-Askari irin su al-Umda fi sana'ati shi'r wa naqdi na Ibn Rashid al-Qayrawani sir al-fasaha na Ibn Sinan al-Khafazi zamu ga wa'annan sun magana ne akan irin su abubuwa na nakati abubuwa na adabi to amma ne sun ba da gudunmuwan su sosai wurin masail balagiyya tunda mun ga kayan irin su muwazana da aka yi ina al-muwazana bain al-mutanabbi wa sumi na Ali bin Abdulaziz Jordani za mu ga yana ɗaukan sai ya ɗauko tashbihin wannan da wannan ko kuma na almazana bin Abi Tamam wal Buhtari na al'amili ya ɗauko tashbihatin wannan tashbihatin wannan ya muƙarana irin wa'annan to a wurin ɗaukowan sai faɗaɗa wurin maganar tashbihi ya magana akan nau'o'in na tashbihi ya magana akan wa'annan abubuwan shi yasa su ma sun ba da gudunmawa sosai wurin ta'asis na ilmin balaga sannan muka koma kuma wurin littattafan ijaz kutubar ijaz su ma sun ba da gudunmuwa mai yawan sosai wurin ta'asis na ilmin balaga na ijaz na qur'ani kan kayan da muka bayani a baya ai gaba ɗaya ilimin qur'ani nan ya zo yayi mai larabawa ta hajji qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi qul fa'tu bi suratin mithlihi fali atu bi hadithin mithlihi irin ku zo da shi ku zo da shi duk suka kasa Allah ma karshe sai mene fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati wa qul Allah ba ma za ku iya to shine wa'annan malami suka fara tunanin a'a to wai laraba wannan suna jin larabci qur'anin nan da yaran su ya fito da harshen su to wai menene ya gajiyar da su har suka kasa kwaikwayon alqur'ani karim to shine aka samu littattafai na ijaz irin ana ganin menene ya kawo dalilin suka kasa kwaikwayon alkur'ani karim to shi ne za mu ga malamai da yawa sun rubutu a kai kamar musamman malaman mu'tazila su sun ba da gudunmawa mai yawa a wurin cikin wannan kamar za mu ga littafin irin rumani ali ibn isa rumani an-nukat fi ijazul qur'an yi magana da yawa yana magana nukat din nan kamar irin wasu abubuwa kayan ya tattara su a bakwai wanda ya zama su ne dalilai ya zama ijaz akwai kaza akwai kaza to daga ciki shine kace akwai sarfa akwai albalaga a sarfa nan shi ra'ayin su ne wanda suna ganin ayar qur'anin nan larabawa nan za su iya irin shi to amma Allah sai ya sarrafar da zihinin su ya hana su su kwaikwaye shi sannan kuma yake ce akwai albalaga albalagan nan in ya shiga sai ya dinga magana akan ga tashbihi ga kaza ga kaza to shi sa suka bari gudunmuwa wurin tafsir ibn balaga sannan in ka zo ka ɗauki bayan shi irin a abubakar albaƙin lani shi ma yana da ƙur'a yana da littafi wanda a ijazar ƙur'an shi ma dai yana magana akan wayo menene ya sa ya gagar laraba wannan har ƙur'ani ya zama mu'jiz ya gajiyar da su sun kara kwaikwayon shi shi ma ya zo ya magana akan abubuwa da yawa ya magana akan irin su jina su tashbiha su matasa da yawa ya magana akai wanda daga baya duk shine aka same su aka assasa ilmin balagat al-arabiyya bayan su akwai irin su alqadi abdul jabbar shi ma mu'tazili ne shi abdul abubakar zaki zalimin sun ahli ashayar na ahli sunna ne to su ya zo ya ba da gudunmuwan shi bayan na aka samu irin su musamman su abdul qahirin jurjani wanda ya rasu a shekara karni na na biyar kenan shekara ɗari hudu da saba'in da ɗaya mun sa abdul qahir jurjani ya ba da gudunmuwan shi mai yawa wurin mene ta'sis na ilmin balaga fil arabiyya shi yasa amma wasu ke ganin kuskure ne ka zo ka ce wajibu ilmi al balaga shine abdul qahir saboda in ka kalli wannan tarihi da muka kawo kowane malami zai zo ya ba da gudunmuwan shi a wannan ilimi ya ba ya wuce wannan ya zo ya wuce to shi ma ya zo ya ba da gudunmuwan shi ne musamman gudunmuwan shi dai wanda gudunmuwa ne mai yawa muka ɗauki ƙur'an littafin shi da la'il ijaz da asrarul balaga ya yi bayani sosai tun da su dama littafai ne na ijaz mu'jiza haka kowancan ya wuce zai ce ma ijazul qur'an ijazul qur'an shi da zai tana da la'il ijaz ma'ana wasu dalilai ne suka sa ƙur'ani ya zama mu'jiza mu'jiz ya dinga bayani ya zo magana akan wani abu da ake cewa annazm annazm shine tawakhi ma'ani kalim ala hasab al agrad allati sabu laha al kalam kan inda yake magana yace maganan nan shi ana magana akan nazm wanda duk suna karanta abdul qahir sun san abin da yake nufi da nazm almuhim dai ya ba da gudunmuwan shi ma sosai sosai a wurin dirasa albalagiyya wanda daga shi daga shi to daga nan karni na mene na biyar to daga nan za mu ga abubuwa ya fara sauka komi ya fara canzawa tunda daga shi sai aka samu ana tanazul me kuma wannan dirasa din sai aka fara takni aka fara kannana wannan ilimin dirasa na mantikiya ya fara shigowa aka fara ta'arifi aka fara ikhrajin mu'taraza tunda da duk ba wa'annan abu da muka yayin da muka ji da muke fasana so wannan zai magana ne ba tare da ta'arifi ba yayi magana bayanin majaz bayanin tashbih bayanin barto bayan abdul qahir to sai abun kuma ya fara mene ya fara sauka aka samu akwai ittijahat na dirasan ilmin balaga kanan aka sai aka samu al-ittijaz adabi wanda su sun tafi akan hanyar su Abdul Qahir da magabatan shi sai kuma aka samu al-ittijaz al-falsafi al-mantiqi shi kuma kawai in an zo tashbihi ta'arif haddi menene tasbihi bayan ta'arifi da haddi ikhraj al-muhtazat akwai taqnin da aka kannana shi aka fara kassama shi duk kusan bayan su Abdul Qahir ne aka fara wannan muka kalli wanda suka bi nafsul manhaj su ne irin su al-zamakhshari wanda aka ce shi ya ɗabbaka kusan duk dirasa na balagiya musamman dirasan balaga na abin qahir aka ce ya ɗabbaka shi bi amana fil qur'an karim wanda muka dauko kasha yana da tafsiri kasha wanda muka dauko zamu ga yayi kokarin ɗabbaka duk wannan masail balagiya al-qur'an karim ya ɗabbaka ya ƙara wasu abubuwa ma da wa'inda su basu ba irin ka an su irin su yahya ibn hamza al-alawi shi ma ad-dirar ya tafi akan wannan irin manhaji din da dai irin makamantan shi wanda suka tafi akan wannan nafsul manhaj kan irin su ibn al-athir na al-masal sa'ir fi adab al-katib wa shair suka tafi akan wannan manhajin to amma manhaji kuma ɗayan shine wanda aka sa ake ce al-manhaj al-mantiqi al-manhaj al-falsafi shi kuma kawai ya rakkaza ne akan cewa a zo a yi tarifi akwai ikhrajin mutarazat wannan bai shiga ba wannan ya shiga a dan kawo misalai to tun daga nan suke cewa ma ilimin balaga ya fara ƙasa tun da maimakon tarbiyyatu zau sai ya zama kawai mai hibzu a ta'arifat wa al'amfila wa shawahid auci shi ne kawai suke ga a lokacin ya fara inhitat ya fara da dahawar ya fara komawa baya aka ce wanda ya kuma an koma asarin tarhisi in an yi tarhisi sai a zo a sharhi in an zo a sharhi sai a zo alhashiya alhashiya hashiya ta tsarira sai zama kawai wani balaga ya koma haka wannan ya zo ya tarhisi wannan ya zo ya ɗauki sharhi wannan ya zo ya hashiya wannan ya zo ya tun daga nan ya fara kuma wanda ya fara haka shine ta hanyar suka ce fakhar razi alman fakhar razi ya zo ya yi littafin shi sunan shi ne hayatul iza fi dirayat al-ijaz wanda an ce yayi kokarin ya lakhasa littafin Abdul Ghani ne guda biyu Dalal Ijaz da Asrar Balaga ya zo ya sa mu suna Nihayat Ijaz fi Dirayat Ijaz ya zo ya fara abuwa wa'annan ya sa su a nan wa'annan ya sa su a nan haka ce shine farkon wanda ya fara ya fara ta'arifi ya fara ikhrajin mutarza wannan ba zai shiga kaza ba wannan ba zai shiga kaza kaga in mun kalla daga nan karnin abubuwa suka fara canza aka fara cewa eh wannan ilmin kaza ne sunan shi kaza ta'arifin shi kaza ba zai shiga kaza ba wannan yana kaza tun daga nan wannan littafin na fakhar rafi na hadi ijaz fi da da zai lakhas ne littafin abdul qahir asrar balaga da dalal ijaz bayan kuma shi wannan fakar razi aka samu mene yaqub abu yaqub as-sakkaki wanda mun san abu yaqub as-sakkaki ya rasu a karni na bakwai yana da shekara ɗari shida da ashirin da shida littafin shahin da muka san shine miftahul ulum aka ce juz'i na ƙarshe ne a cikin littafin shi wannan miftahul ulum to shine aka ce wanda ya fara raba ilimin malaga shi kuma هذا فخر الرازي هذا يا فار تلخيص يا فار قنن يا فار تعريف يا فار شكو ده حدود إخراج المحترزات وهكا سلام سكاكي شيكم يضع مفتاح العلوم مفتاح العلوم يضع يقسم بلاغة كشي بيوتو شيني فرق وين دي فار ربا علم البلاغة هذا دو وانا تعرف اللي ممكن أقول لك تنسونا شي كان ده أبنك آية ذاك دينا مغنى البراءة والبيان والبلاغة والبديع معناها واحد duk in suka ce ma badi in suka ce ma balaga in suka ce ma bayan in suka ce ma ma'a duk ma'anan shi daya sai a tsakaki ya fara zuwa ya mene ya taqsimin ilmin balaga zuwa ibina shi ma raba shi ma'ani da bayan sai ya sa ilmin badi mulhaqan wa ma yatba'u ma min hasmi mahasin al-kalam kan yake cewa ya fara haɗe su sai ya zama akwai ma'ani akwai bayan ya zama mene muna da ilimi biyu da kuma mulhaq sunan shi ilmin badi kaga daga nan ne muka fara samun wannan ilmomin ilmin ma'ani in ana magana malaga sai ga an cewa ilmin ma'ani ilmin bayan to kasan cewa ya fara ne daga karni na bakwai na su abu yaqub sakkaji shi ne ya fara wannan taksim din ko a littafin shi na miftahul ulum ya kasa shi kashi biyu sannan bayan nan kuma sai aka fara mene bayan da muka ce wannan zamanin ya zama kawai daga sharhi ne sai talhisi sharhi talhisi daga sharhi talhisi takrirat hawashi da sauransu kaga mun ce ya koma ilimi biyu sai aka samu wani aka samu badruddin ibni malik ibn ibn malik ma'ana badruddin dan ibn malik da muka sani sahibul khulasa ta alfiya dinnan wanda yake da alfiya na na haudin nan to dan shi badruddin shine yazo ya ta'alifi shi ma na littafi yana ke cewa menene al misbah fi ulumil ma'ani wal bayan wal badi to kaji inda aka samu in ana magana ilmin balaga sai a ce ilmin ma'ani da bayan da badi na wannan al misbah din nan fi ulumil ma'ani wal bayan wal badi ya san cewa shi sakaki ya kasa kashi biyu wannan mulhaq ne to amma shi ya zo shi ne farkon wanda ya so masa ilmin badi ya zama mustaqil na ilimi ya ce al-ilmin ba fi ulul ma'ani wal bayan wal badi to tun daga nan bayan shi wannan badruddin ibn ibn malik ma'ana dan wurin ibn malik kenan mai alfiya to tun daga nan duk an za mu karanta balaga sai mu an ce mana kashi uku ne akwai ilmin ma'ani akwai ilmin bayan akwai ilmin baji to bayan nan kuma sai aka samu alhafiyu alkazwini ya zo shi kuma ya fara mene ya ɗauki littafin sakkaki inda mun ce dama mene an zo kawai wuri ne na talhisa da shuru da ikhraj al-muhtaraza ya ɗauki miftah ulum din nan ya fara shi kuma ya talhisi talhisin miftah sai zo ya talhisin shi ya zo ya talhisi malamai suka ga cewa wannan talhisin da ya yi ya yi talhisin ya yi talhisin ya yi kankanta ko in ce ya yi mene ya yi irin gomud sosai to yana bukatun a shari to tun daga nan fa aka su ga asir na ashiro asir na at-taqrirat asur na alhawashi cin daga hamburan sai ya zama kawai kan balaga ba wani dirasa sai na qawaid sai na ikhrajul mutaza sai na hawashi an dan bar wancan manhajin na ittijah al-adabi wanda ake karanto shawahid da yawa ake tarbiyan zurki sai ya zama abun kayan ya zama ka'ida to tun daga nan zaka ji an ce ma shuruhu min shuruhu talkhis tunda akwai mutawil ulum na sakaki khatib al-qazwani yazo yayi talkhisin shi yake cewa talkhisin lifta to so ga wannan talhisin ya abin nan to sai wannan ya zo ya sharhi wannan zaka dan cewa shuruɗul talhis sai ka samu shuruɗul talhis guda kaza al-mutawwal na arusul afrah mawahib al-fattah haka dai zaka ci kala kala suna ne na shuruɗ shi kan shi khatib al-qazwini din daga ya kayan shi ma ya ga talhisin da ya yi goma shi ma ya zo ya ƙara yin mene ya ƙara yin sharhi na nan wannan nashi dan yana da بقوة الإيضاح تلخيص المفتاح كاغينا تلخيص يضي الإيضاح تلخيص المفتاح هذا مفتاح هي تلخيص المفتاح هو يجي زامن تلخيص المفتاح to da yaga ka an tayi gumu da sai yazo ya ce al idah kaga shi gan shi yazo yana ma kan shi kuma sharhi to dai tun daga nan ilmul balaga ya zama ya takaita a ilmi uku ilmul maani ilmul bayan ilmul badi tun daga nan ya zama shi kenan mun san wannan ilimin sunan su sun tattara ne ilimin balaga ya tattara kan ilimi uku wayannan ilimin da muka ambata amma kayan da muka gani ga yanayin da ya fara ya fara ne akan ilimin ma ne mubasar kawai a cikin littafai har aka zo wannan karnin sabi aka yi tafnin din shi ya zama yanzu muna da ilimi guda uku a cikin balaga ilimin ma'ani ilimin bayan ilimin baɗi wannan shine muqaddimat a takaice yadda ilimin balaga ya fara har ya zo muna cewa muna da ilimi wannan guda uku insha Allah a karatu na gaba za mu ci gaba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqq qadrihi wa bidarihi ma'uzum